أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarun albarka yinin Laraba wanda yau yayi daidai da 11 ga watan shidan musulunci watan Jumadal akhir hijira yau na da shekara 1444 daidai da hudu ga watan daya miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamudu Kafi bypass nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'allama a sheik muhammadu bin sari al-husaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke karantarwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai yinin mako irin wannan lokaci muna yi wa junanmu fatan alkhairi da kasancewa cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a yaushe. idan masu bibiyar wasu manta ba muna cikin alfasar lahadi ashir fasali na goma sha ɗaya alkushu fi salati wa ma ya jiburu na ƙasuha kushu'i a sallah da kuma abin da yake ɗora sallah idan ta samu matsala idan sallah ta targaɗe ko ta karye to akwai abin da shari'a ta ce za a yi ta a ɗora ta ta ɗoro ta tafi da ƙafafuwanta in kuma ka bar ta a gurgunce to a gurguncen za ta tafi saboda sallah tana da buƙatuwa na kulawa da abin da zai cika abin da aka tauye cikinta bayan an kammala ta ko kafin a kammala ta a darasinmu da muka tsaya a kansa makon da ya gabata malin yana mana magana cewa shi fa mai sallah iya gani da ubangijinsa ba almusalli yunaji rabbahu ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah ya ce Allah ta'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai an raba sallah ni da bawana mun raba ta gida biyu qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai me ake nufi da as-salatu anan darasin da muka yi makon da ya gabata ne an fahimta manzon Allah ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai Allah ya ce na kasa sallah ni da bawa na na kasa ta kashi biyu an fahimta to kalmar assalatu alam me take nufi ko ba ku fahimci abin da nake so na ce ba ba ku fahimci abin da nake so na ce ba an raba sallah da ni da bawa na kashi biyu to kalmar sallah a wannan hadisin me take nufi a qira'atul fatiha yawa karatun fatiha shi ne sallah ana wa min as-sama'i suratul fatiha as-salah daga cikin sunayen suratul fatiha ana ce mata as-salah ko suratul salah an fahimta shi yasa ma yace gashi nan idza qala wa udil qala ismu salah li'anna al-fal li'anna li'anna al-fatiha rukunun fi salati la tasihu fi salati la tasihu salati illa biha domin ita sallah ba ta inganta sai an karanta fatiha to mun karanta wannan in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi idan ka ce arrahmanir rahim Allah zai ce asna usni alayya abdi idan ka ce maliki ko maliki yawmiddin Allah zai ce majjadani abdi ko fawwada ilayya abdi idan ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'a ma'ana shi ne kasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfai duk inda kake kana karatun fatiha Allah yana baka amsa shine ma'anar munaji rabbahu almusalli yunaji rabbahu an fahimci nan inda za mu tashi anan muna da shafi na 176 daidai gabar da maliki cewa fasalatu munaja bainal musalli wa rabbih shafi na 176 maliki cewa ita sallan nan da kuke ji ana fada ana magana kanta munaja ne wata tasha ce ta gane tsakanin Allah da bawansa tsakanin bawa da mahalicinsa bakun da zai zamto kana kusa ga Allah kuna ganawa da shi face lokacin daga kabbara kake yin sallah a wannan gabar kafi kowace gaba kusanci ga Allah daga nan kuma ita ma cikin sallar gabar da tafi kowace gaba kusantar da kai zuwa ga Allah shine lokacin da ka fada kake sujada a lokacin da goshin kai ke ƙasa kake sujada to a wannan time din kafi kowane lokaci a rayuwarka ta duniya kusa ga Allah ko dawafi kake yi a ɗakin Allah to baka kai lokacin da kake sujada kusanci ga Allah ba ko sa'ayi kake ko a dutsen arfa kake to kusancinka ga Allah kana sujada yafi wannan kusancin an fahimci ne da ke ko saboda shi yasa manzon Allah yake hadisin Abu Hurairah yake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an ba mu doka mu musulmi mu yi sujada kan ƙasusuwa guda bakwai idan kanta sujadar ma ina da kyau musan yadda ake yin ta a shari'anci ba kamar yadda gani ana yi ba kamar ra'aitin nasu ba inda ake sujada a sharjada ce mun karanta a baya malin yayi bayani mun wuce ana yin sujada akan gabai guda bakwai na farko ga tafukan hannaye a miƙar da su kuma a haɗe bakar a wara su haka a haɗe su sannan a miƙar da su kalla alƙibla an samu ɗaya an samu biyu kenan gaba ta gaba shine gwiwoyi gwiwanka ta dama da gwiwanka ta hagu su ma za su taɓa ƙasa su yi wa Allah sujjada an samu guda hudu biyar da shida su ne a tsarafun ƙadaman yan yatsun ƙafafu can yan yatsun ƙafafu su ma na su taɓa ƙasa a yayin da kake yin sujada gaba ta bakwai shi ne goshi wanda ya nuni da goshi da hanci duk abu ɗaya ne aljabaha to waɗannan gurabe guda bakwai so Allah yake so a yi sujada a kansu an fahimci wannan sai dai wata larura ta zo kuma ita larura to kaddaru bi qadariha ita larura an ta zo dole a yi ta da gurgudan zuwanta amma in ba wata larura waɗannan gaban duka ana su taɓa ƙasa a yayin sujada to shi ne nan malai yake cewa shi mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa lam yurid misila hadha fi jami'il ibadat abadan malai ce ba za ka taba samun gunda Allah ya faɗi wannan kalmar ba a cikin aikin ibada har abada ba aikin da za ka yi Allah ya ce kana gani da shi ne babu shi in ba sallah ba an fahimci maganar lam yurid misali haza fi jami'il ibadat ba a taɓa samun wannan kalmar ta maimaitu a wani aiki daga cikin aikin ibada ba idan ba a sallah ba abadan ne ce har abada ba za ka samu fasaumu lillahi kama kala ta'ala shi azumi na Allah ne ma'ana Allah ne kaɗai yake da ikon ba da sakamakonsa inda ya kayi don Allah ɗin kamar yadda hakan Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi cewa Allah ya ce kullu amali bi adam lahu illa sawm dukkan wani aiki da dan adam yake yi to aikin nasa ne amma banda azumi azumi nawa ne fa innahu li wa ana ajzi bihi azumi nawa ne ni kuma zan yi sakayya ga shi amma lakin lam yurid fihi ma warda fi salati amma abin da ya tabbata na kusanci ga Allah cikin sallah to bai tabbata ga azumi ba an bai fiye galar bai tabbata ga yanayin da kana azumi ba annal insana yunaji rabbu shi mutum iya sallah ganawa suke da Allah subhanahu wataala suna gane wa yukatibuhu iya magana Allah yana mayar mai da amsa shine mukataba iya magana Allah iya mayar masa da amsa shine yukatibuhu suna magana shi da Allah yaqulu fayuraddu Allahu alai masallaci zai yi magana sai Allah ya mayar masa da amsa kai dan mai sallah ya ji dadin sa musulmi mun ji dadin mu ƙara godewa Allah kun ji go mu ƙara godewa Allah alhamdulillah ba tashar da kake ganawa ga Allah kai tsaye kamar kana sallah za ka faɗi magana Allah ya mayar ma da amsa za ka yi roƙo Allah ya ce ya baka in ba musulmi ba ba wanda ya samu wannan gata ba wanda ya samu wannan gata kada mu yi wasa da wannan neman yayan uwa mu karance ta yanda ake a ilmance mu daure muna ɗabbaka ta yanda manzon Allah da sahabbai suka yi idan mun daure mun yi wannan shine za mu ribata da irin wannan falolin amma matukar kana sallah yadda ga dama kana sa ra'ayinka da san zuciyarka ciki wallahi duk wannan fallon da ake fada ba za ka same su ba to kana yin ta a jahilci da san rai kana yin ta kawai dan dai ta zama al'adar kai na yin ka kawai mu daure yanda muke tsayawa mu yi sallah mu daure mu nemi ilimin ta yayin wa duk abin da ya shige ma duhu game da ibadar sallah kar kai nauyin baki ka je ka nemi yaya ya inganta ake yi sa shari'a to wannan shine abin da yake zama wajibi kan malike cewa mutum zai yi magana fa yaraddullahu alaihi sai Allah ya mayar masa da abin da ya fada wa hadha al ma'ana lawis lawis tash'a lawis lawis tash'arnahu la kana azima malike cewa wannan ma'anar wa hadha al ma'ana kun ga wannan ma'anar da aka ce al musallimu naji rabbahu lawis tash'arnahu da za mu ji abin a jigini a shi'un akwai alhawasa kamsa akwai a shi'un akwai al'alam akwai al'ayin akwai asam wannan su ne kamar pipe organism ko a wannan na? eh sense organ yau su ne eh sense organ su ne abubuwa guda biyar akwai gani akwai ji akwai ji a fatar jiki yine alami akwai shu'uri akwai ɗanɗano an fahimta to shu'ur shine da za mu ji a jikinmu an fahimta kamar mutum ya ce wala ina ji a jikina yau kaza za a yi misali ko kuma ni ina jin zazzabi a jikina misali akwai da kake jin zazzabin to ji shine shu'ur ko ka yau ina jin annashuwa wallahi jin annashuwa akwai da kake ji shu'ur kenan an fahimta to da za mu ji cewa almusalliyu na ji rabbahu mu ji abin a ranmu a zuciyarmu mu ji a gangar jikinmu hakan ne ya ce lakana azima da al'amari mai girma ne da kowa zai ji a jikinsa cewa sallah mai sallah ganawa yake da Allah to tabbas haƙiƙa to al'amari ne mai girman gaske lakin na na nas'alullaha an yi amina bi afuhi sai dai nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ya mu'amalance mu da afuwarsa ya mu'amalance mu da afuwarsa amma naghfalu anhu kathira da yawan mu muna gafala game da sallah al'amari da yawa muna gafala kwarai da gaske yanda ake so mu gabatar da sallar ba ta yiwa abubuwa da yawa suna dauke mana hankali game da sallah kuma babban abin tsoron akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai mai yin sallah zai yi sallah tsaf ya kammala har zuwa sallama amma babu abin da zai samu a sallar face kamar rabi a raba ladan biyu a bashi rabi illa nisfuha akwai wanda zai yi sallah kab ya kammala manzon Allah ce ba abin da zai samu illa sulusuha a raba sallar kashi waka bashi kashi daya akwai rubuha wanda za a raba sallar kashi hudu a bashi daya akwai kumusuha a raba kashi biyar a bashi ladan kashi daya kai har ma ya je ƙarsi illa ushiruha akwai wanda za a kasa ladan sallarsa goma ba shi ladan ɗaya domin tsabar gafala kawai da rashin yin ta yadda inganta amma da za ka yi sallar ingantacciya to ladan ka ingantacci za a baka a ciki amma matuƙar ka sa waida ka sa wata kuskunda ciki to ba mu shakka za a baka gwargwadon abin da ka yi aljaza'u mai jinsin amal shi sakamako iya daga cikin jinsin aikin da ka yi wanda ya bi ka itikani a aiki to sai bi ka itikani wajen lada ba wai ko kai ko kai sallar biri-biri ka mace ba a ina yi sallah na yi sallah a akwai wani abu daga baya wanda ya fi ka yin sallar a ingance to sai bi ka cikakken lada gun Allah subhanahu wataala kai kuma akwai yiwuwar ma za ka yi sallar ma ba kan ta ba an fahimci wannan to sai malik ke cewa a da za mu ji wannan jikinmu cewa a tabbas ilalla da da al'amari ne mai girman gaske sai dai muna roƙon Allah ya mana mu'amala da afoshi ka annana naqara al-fatiha kamar dai mu gashi muna karanta fatiha qira'atana abira la yastahduru alwahid minna annahu yunaji Allah wa anna Allah yukhatibu gashi dai muna karanta Fatiha cikin sallah da nafilfilin mu da farillan mu duka muna karantawa amma la yastahdir alwahid minna alwahid minna sai dai ɗaya daga cikin mu baya halartuwa qira'atun adira shine karatun da babu tafakkuri a cikin sa karatun da za a yi abin da warwarwar a wuce kawai shine karatun da babu tadabburi babu babu abin nan babu taganni a cikin shi karatu haka dai barabara a wuce la yastahdir alwahid minna dayan mu daga ciki baya halartuwa annahu yunaji Allah kamar shi iya ganawa da Allah wa anna Allah yukhatibu kuma shi kamar bai san suna magana da Allah ba kuma haka ne da zaka ji wani iya karatun fatiha kai ka ce sabon musulunta ne Allah wallahi ba gun da zai idigami ba gun da zai yi izhari ba wanda zai gunna haka kawai zai saki bakinsa kamar mawakin dambe haka zai saki bakinsa kawai iya karatun sallah kamar iya magana da yaransa kamar iya tattaunawa da wani mutum kaga wani kiratun ajira ne baya halartawa a zuciyarsa cewa su fi ganawa yake da Allah ba baya halartawa a zuciyarsa gashi munajati yake da Allah subhanahu wataala suna magana kai tsaye da Allah an fahimta so da kama yi iti ita kuma wannan karatun fatiha din fa duk wanda bai iya ta bahi da sallah ba shi ne gaskiyar magana wannan duk wanda bai iya karatun fatiha bahi da sallah manzo Allah ya yi hadisin da yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga da wanda bai iya karatun fatiha ba saboda ka wajibi ne sai wa'azu ma sun tsawarra kamar irin su Dawudu Zahiri sun ce sai ka san ma ma'anonin fatiha din tukuna sai ka san ma'anar da fatiha ta kunsa tunda ba yaranka bace ai da larabci aka saukar kai kuma ba balarabi bane kana buƙatar ka san ma'anonin cikin suratul fatiha maliki cewa fa yaqulu hamadani abdi Allah zai ce bawa na ya gode mini zai ce asna alayya abdi Allah zai ce bawa na ya yabe ni majjadani abdi Allah zai ce bawa na ya girmama ni haza li abdi wa li abdi ma sa'ala Allah zai ce wannan tsakani na ne da bawana kuma iya ga bawana abin da ya roki ni zan bashi ma nash'ur bi haza Allahumma illa insha Allah ma ne ce wallahi ba ma jin wani a jikinmu ba ma jin wani a jikinmu da muna jin wannan a jikinmu to da sai mun ƙara inganta sallolinmu wani fa hira hira a majalisa ta fi sallah a gunsa domin duk inda aka yi sallar minti goma sai iya ƙorafi sai iya mita ka limamin nan ya tsawaita wallahi mu haka ake yi mu kaza kaza kaza amma sai je ya zauna ya awa biyu iya hira sai awa biyu iya hira sai ya tsaya a tsaye minti arba'in a tsaye ya kallon wani abu kuma a rana kuma ba lada kuma wanda yake kallon ma bai san iya kallonsa ba ita kuma sallah kana yi ga abinda manzon kai faɗa magana kuke da Allah da muna halarto da wannan ma'anar a ranmu wallahi da mun ƙara inganta sallar mu fiye da yanzu wallahi duk faɗin da kai sallar minti goma ba to babu shakka za ka kamanta kaman kai saba'in cikin dare a sallar ka to amma ba ta yi ba duk inda ka mai da sallar ka ta azhar minti goma la'asar minti goma isha'i haka to shikenan sai ka jana labaran ka unguwa wannan masallacin kace masallacin sahabbai kaza kaza kaza kaza haka zaka ji ana faɗa mana ai wannan limamin ya tsawaita mana la ya takura mana kaza kaza da sauransu to abinda ake so gane girman muhimmancin sallah da wa kuke ganawa menene romon da ake samu cikin sallah wace irin alaka ce da kai da ubangijinka a cikin sallah shi yasa magabata na kwarai ba sa yarda qiyamul layli ta basu a rayuwarsu domin wata gaba ce da suke samun nutsuwa suke ganawa da Allah dukkan matsalolinka da bukatunka a cikin sallah ya kamata ka miƙa wa Allah su domin shine lokacin da ka fi kowane lokaci kusanci ga Allah amma diwa wannan ma'anar ba mu hararota zuciyar mun fi son gaggawa kawai a guji a guji a guji kawai rara da duk komai mishi a guji a jiki to duk wanda ya fahimci wannan ya yi ƙoƙarin kulawa da gabatar da ibadar ta sallah ka yi ƙoƙarin yin sallah a cikin jami'a ɗanwa ka yi ƙoƙarin gabatar da ibadar sallah ka addun masallacin da ake kiran sallah kun ga irin masallatan nan da kawai wuri-wuri mutum biyu ku a tashi a yi sallah wallahi za ka hau za ka hau kada zare in ka sake allah wallahi gaggawarka za ta haimar ba da nawa an gina masallatai an sanya limamai ratibai don a zo ana cika ana yin jami mai wani aiki za ka yi a matsayinka na musulmi da ya fi sallah rayuwarka ne babu shi ubangiji ya ce don faka bauta masa ya halicci gaba wa makalakatul jinna wal insa illa li ya'budu to ita ibadar duk ibada dukkanta ba ibadar da kai sallah abun Allah babu ita to sallar ma an gina masallaci ka zo ka yi sallar ma abin ya gagare ka sai masallatan wani waje gindin bishiya ne bakin rumfa ne wani gure haka kawai kai kana sallah kuma kai tafiya ba maki kana dan shan kona ko wani guga masallacin gidan yana sallah wannan ba daidai bane wannan kana nunawa cewa addinin naka ma ba shi da kima abunka ba shi da kima ku duba tarihin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina ba yake faɗawa sahabai cewa duk wanda ya baro gidansa ko ya baro shagonsa ko rumfasa ko gonarsa ya yi alwala ya tafi masallaci duk taku ɗaya na ƙafar dama za a rubuta masa lada duk taku ɗaya na ƙafar hagu za a kankare mai zunubi sahabai da suka ji haka duk wanda yake da gida kusa da masallaci suka siyar su koma can bayan gari domin su riba ci wannan taku mutum ya yi taku kamar dubu kafin ya zo masallaci an kankare mai zunubi dubu an ƙara masu daraja guda dubu a rayuwarsa to su sun gwammaci haka su da ke sun saki duniyar saki gubaronsu da ita amma kai ga kai ga masallaci amma ka fatse ka yi alwala inda kake ka taho ka samu wannan ribar ka yi sallah a cikin jami'a bayan neman an yi kiran sallah da ‘yan uwanka musulmi ka yi sallah kanu suka koma inda kake ba za ka yi wannan ba sai masallacin daga daga wata ƙawon mota za ta wuce ga kawai ya kalle ta wata mace za ta wuce ba lullubi ta yi ƙunshi a hannu idan ke ɗanya nuna ma a gani dafa yin masallacin bakin titi gina ba ko kuma ana sallah kai wallahi wani kaga wata ta wuce kuwa iya sallah ba zai ba da labari ba to amma a cikin masallaci kake irin wannan ba duk jaraba ka za ka waje ai ba za ka yi shi ba to wanda na cikin hikimar da aka ce a dinga sallah a masallaci irin wannan masallaci ginanne masallaci wanda yake da da tsari mai kyau amma ba mu da tsari ba mu da tsari wane ya wuce a koro wani ya wuce wani ya zo ya keja ta gaban ku kuma haɗarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake sallah mace wacce ta fara haida ba wai a lokacin tana haila ba mace budurwa ko matar aure inda ta kai shekarun fara haida ta wuce ta gabanka ba su tara da zallaka da ta baci kuma idan kare baki ya zo ya gitta ta gabanka kana sallah sallaka ta baci idan jaki ya zo ya wuce ta gabanka kana sallah sallaka ta baci da Allah mai sallah bakin titi zai da wannan wucewar ba ba maki arniya ce ba za ta wuce ta gabanka ba kaga me me yake cewa zulmatun ba'dhu fawqa ba'd saboda ka mu kiyaye idan in musulunci iya magana ba da wasa yake yi ba ba da wasa yake yi ba saboda ka mu kiyaye sallah cikin jami'i a gidan nan masallaci masallacin da yake kiran sallah yake da tsarin limanci da komai a shi ya kamata kana gaba da ibadarka a gida kake a kasuwa kake a gona kake a gun aiki kake ka tabbatar akwai ingantacce da kake ibada sallah ka shi to wannan kana cin wanda suka mai da sallah suka bata muhimmancin da ake su bata ka san in baka da lafiya ka san likitan da zaka je duba ka in motar ka ce ma ka san bakanikin da zai duba kai kana ta waya in ba wani ba karka karka ba wani mota ta bai bata mai to amma masallaci kowa ba zaka iya bin sa baka da ratibi masallaci ko ina ma zaka iya sallah ko dan kare na Allah haka ne mana ba za ka yadda wani likita ya rubuta ma magani ka sha ban ba likitan ka ba ba za ka taɓa yadda wani ya baka allura ba ba likitanka ba ba za ka taɓa yadda wani ko juyan bakin mai ma ba sai baka rikin ka dake ma kai ka fi yadda da wannan to amma sallah ka yadda ka bi bayan kowa ba ka yadda da wannan anya kai wa kanka adalci kuwa me kake so ka ce ne arditum bil hayati dunya min al akhirah yanzu kun yadda da wannan rayuwar ita ce a bari kun manta da lahira wanda sallar za ta zama ita ce abin da za ka gani kai barin ciki Allah ya ce fa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirah illa qalil duk abin da kake tattalin da wani consultant likitanka da wani bakanikenka da wani injiniyanka yace duk rayuwa ce yar kankanwa a duniya rayuwa ce yar hikkin nana shikenan daga an mutu kuma za ka fada rayuwa ta har abada in baka gyara ta anan baka shiga uku Allah ya san mu da shi maliki cewa idan fa haza yadullu ala ahimmati sala hakan zai nuna mana cewa sallah tana da muhimmanci walizalika kana al-insanu qa'iman yunaji Allah mutum iya tsaye amma iya ganawa da Allah wa kana al-insanu sajidan aqrabu ma yakunu min Allah azza wajalla kuma dan adam ya fadi yayi sujada to iya gaba da tafi kowace gaba kusanci zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wataala an gane ko subhanallahi al-azim malai ce tsarki ya tabbata ga Allah mai girma jumi'at bainal munaja halul qiyam wa bainal qurbi halul sujud wanda Allah da kansa ya gwama ganawa da kake da shi a lokacin da kake tsaye kake karatun Fatiha sannan ya gwama kusanci da kafi kowane lokaci kusanci da shi a lokacin da kake sujada qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu la abdu min rabbihi huwa sajid gabar da bawa ya fi kowace gaba kusanci ga ubangijinsa shine lokacin da yake yin sujada walam yakun aqrabu ma yakunu hu qa'im ba a ce lokacin da kake tsaye ka fi kusanci ga Allah ba a'a li'anna fi sujudi zullal lillah domin a sujada akwai kaskantar da kai daga Allah kaskantar da kai duk darajarka duk iliminka zaka meka gabarka mafi tsada a jikinka ka sanya ta a ƙasa domin fiska ita ce gaba mafi tsada jikin dan adam to zaka sa fuskar ka a ƙar ka kaskantar da kanka nuna kai ba kowa bane in ba Allah ba wanda zaka yi wa wannan a fahimta to kaga a sujjada akwai kaskantar da kai akwai abdul shine ka nuna kai ba kowa bane ka yadda kai bawan ne ka zo gun mahallicinka ka zo gun wanda yake jin kukanka ka zo gun wanda zai share ma hawayenka ka zo gun da in kai riko da shi to ba wani abu da zai ƙara cutar da kai duniya da lahira ita ce urwatul wuska lan fisa malaha igiya mai ƙwarin da bata cirewa shine Allah kenan amma duk abin da ka rike a duniya wallahi zaka bar shi ko zai barka ɗayan biyu ne amma ruko ga Allah shine zai kai ka har aljanna an fahimta da ke ko to saboda ka kai kokarin sabawa da Allah musamman lokacin da kake yin ibada idan ka saba da Allah lokacin da kake yin ibada to ganawa da Allah ba za ta baka wahala ba amma har yanzu nan da yawa daga cikin mu musulmai wallahi da yawan mu an suna ibada ne amma ba san zakin ibadar ba wani Allah Allah yake ayi sallama ya tafi ya gaji baya jin zaukin ibadar wani ba zai iya samu ya bude Qur'ani ya dinga karantawa iya jin dadi a ransa ba bai san wannan dadin ba wani hatta azumin nafilan nan ma baya iya yi bala ta naƙi yawon mulaini bayan iya kaga shi wannan kawai ordinary musulmi ne kawai amma ita ibada daɗi gare ta wallahi musamman ga wanda yake yinta da ikilasi da ilimi ya sa manzan Allah ki faɗa wa Bilal ladanin sai ke cewa arihna biha ya Bilal Bilalu kira yi sallah mana hankalin mu ya kwanta mu ji daɗi ka kira sallah mu ji daɗin rayuwar mu amma kana ibada kana ji kamar ana tsinkuninka wallahi ka binciki ikilasanka da imaninka ka binciki iliminka game da ibada amma ta ibada a mai imani daɗi yake ji akwai lazza lazzatul qalb zuciyar daɗi take samu nutsuwa take samu ka kwatanta kanka kana sallah wani sako zuciyarka take baka kana azumi wani sako zuciyarka take baka kana karatun alqur'ani wani sako zuciyarka take baka ka matso ka gama a tafi ko kuma a kana jin daɗi a ranka idan baka samu wannan jin daɗin a rai ba wallahi ka koma ka binciki imaninka ka koma ka koma ka binciki imani ka ƙara ilimi amma babu shakka ibada a gun masu imani daɗi gari ta to da yawan musulman yau da yawan mu wallahi ba a san daɗin ibada ba wani ya ɗauka dole ce kawai an matsa masa dole sai ya yi wa inna hala kabiratun Allah ce ila al-khasha'i ita sallah wani gingirim ne kaya ne mai girma amma masu kushu'i ba sa ganin girman abu zuciyarsu so take tana yi ma amma duk mutumin da bai da kushu'i ana kiran sallah sai shiga bansa ya bani yanzu iya kallon asanar da manchester za a ci kiran sallah ko ba ka bane yanzu iya ganin wani wani ya je karamar kuma kaza campaign ina gani a waya ban je ba kuma shi kinan zan fatsa na zo na yi sallah yanzu ana bada labarin yanzu kaza yanzu kaza haka zuciya kaza take saka ma kabira saka abin gingirin gim kawai kamar an takura ma amma duk mai imani duk inda ya ji kiran sallah wallahi hankalin sai ya tafi ba shi ba kwanciyar hankali sai ya je ga mata da wannan sallah to kullun ka dinga auna kanka ka dinga auna imaninka yaya alakarka da aikin ibada kana iya ɗaukar naira ɗari naira ɗari biyu ɗari biyar ka ba wani kuma ka ji daɗi ko sai an matsa ma da roƙo ko sai an dame ka za ka ɗauko kana tsaki kana bayarwa shi ma wannan ka binciki imaninka kana ɗauka cikin kwanciyar hankali da son rai kana bayarwa kana jin daɗi ko kuma a kana bayarwa kana jin haushi ka binciki kanka ko kyautar ma kwata-kwata ba ka yi kai baka iya ba duk wannan ayyuka da suke karawa bawa imani mu yi kokari mu koyi irin wannan domin irin su magabata suke suka gaba da wannan duniyar lafiya sai malik ya cewa a bawa iya yanayi mafi kusanci ga ubangijinsa a lokacin da yake sujada domin manzon Allah ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi huwa sajid walam walam yakun aqrabu ma yakunu huwa qa'im li anna as-sujudu zulla lillah haisu ya da al'izana ashirafu a ba'ihi yayin da ɗan adam zai ajiye zai ɗora ashiraf a ba'ihi gaba ba gaba mafi girma mafi girman daraja a jikinsa wa huwal wajji ita ce fiska ya sanya ta fil ardi a ƙasa an fahimta allati hiya madasul aqdam wanda ita ƙasar nan da nan kafa take takawa wanda kafa take takawa sai ka dau gaba mafi tsada jikin kai koshin ka kasa ka gona akwai kaskantar da kai in ba Allah ba wanda zaka yi wani aiki fa anta tadha fil ardi al jabha wal am a lokacin zaka ajiye goshin ka da hancin ka a kasa cikin turbaya zullan li rabbi li rabbi azza wa jalla domin kaskantar da kanka ga Allah mai girma da buwaya fa tadha a'la ma fi badanik za ka ajiye abin da ya fi tsada a gangar jikinka fi heza asfal mafi badane a ƙasan takalmi da shi ne abu mafi ƙasƙanci a cikin al'amarinka duk abu ko wulaƙanci na za'ayi na taka abin na murza shi aiki wani ƙarshen wulaƙanci kenan ko na taka shi da ƙafa ko na haure shi da ƙafa to gun da ƙafar take takawa sai ka ɗauke ƙafar ka sa goshinka agogo an fahimci ganar iya nuna kan cewa girman ibadar sallah to kaskantar da kai ne ga Allah subhanahu wataala domin za ka yi abin da in ba Allah ba ne ba wanda za ka yi wani shi ne alƙadaman shi ne gunda sawaye suke takawa alƙadamani wal jabha al'an fi mustawa wahid sai ka yi da gunda ƙafarka za ta taka da goshinka inda fiskarka take sai ka ba su matsayi daya kilahu ma alal ard dukkansu kayyade suna ƙasa alama yujasu wanda kasar kafar take taka kasa din walihaza taqul saboda haka ka kai goshinka kasa kana yanayin sujjada zaka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji madaukaki sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki domin in ba madaukakin ba shi Allah ba wanda zaka yi wani ibada an fahimta ka kai gaba mafi tsadar turbaya ka sanya ta a ƙasa to sai ka yi wa ubangijin da ya umarce ka da wannan kamar tasbihi tsarki ya tabbata ga ubangiji da maɗaukaki wanda shi ne ya isa ya sa irin wannan ibada ne ka annaka tashkur annaka lamma nazarar fil ardi kai kana ji a jikinka yayin da ka saukar da fiskarka a ƙasa wa jumi'at ruhika fil ardi ga ruhinka iya dandanin ƙasa wajahuka wa kadamaika ga ga ga ga fiskar ga ga sawunka tafukan kafafuwanka taqulu zaka ce subhan man tanazzah anisufu ma'ana tsarki ya tabbata ga wanda ake tsarkake shi gaba da kaskanta as-suful daga as-suful ne kamar kaskanta a kaskanci haka to Allah kana tsarkake daga kaskanci a kullun Allah madaukaki ne wa kalimatullahi hiya al-ulya Allah ya ce kalmarsa kullun ita ce a sama ita ce madaukakiya subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki fa huna al-munasaba wadiha sai malai ce wannan munasabar a bace a fili ga ka a ƙasa kana yanayin sujjada ka kai goshinka kar amma kana ce subhana rabbiyal a'la tsarki tabbata ga ubangiji da madaukaki kama anna ruku kama anna arruku lamma kana ta'aziman domin da shi ruku'i ya kasance a aikin ma kaman girmama Allah ne sai tasbihin sa hima ya zama girmama Allah an fahimta kamar Allah ne gaba gare ka sai ka duka ka kama guyoyinka kana gaisuwa ga ubangijinka hannunka ma ba a san me yake ba a'a ka kai hannunka ka dafe guyanka ka duka haka ka sun kuyi da kanka kaga in ba mai girma ba wanda za ka yi wani ibadar rai ko ba gaskiya ba ne to hakan aikin ma nuna girman Allah yake yi domin shi ne kaɗai ya isa sa ka yi irin wannan ibadar bayan ka girma Allah da aikinka sannan kuma za ka girma Allah cikin tasbihinka subhanu rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma can kuma sujjada subhanu rabbiyal a'la ga ka a ƙasa ubangijinka maɗaukaki kana tasbi kana gaida shi wannan munasaba ce tsakanin alƙawlu wal fi'l tsakanin aikin cikin sallah kuma da zikirin cikin sallah ina fata kuna ganewa malik ya cewa istash'ar ya akhi ya dan uwana ka ji a jikinka wa anta tusalli annaka inda qira'atul fatiha tunajilla a lokacin da kake karatun fatiha kuna ganawa ne da Allah wa annaka inda sujudi taqarrubu min Allah azza wajal a lokacin da ka sa goshinka sujjada to kana kusa kafi kusanci zuwa ga ubangijinka aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi huwa sajid gabar da bawa ya fi kusanci zuwa ga ubangijinsa ita ce gabar da yake wa Allah sujjada hadhal ma'ani al-azima wannan ma'ana mai girma laitana nash'uru biha inda salat malace kai can dama za mu ji ta jikinmu a lokacin da muke sallah ka ji ganawa kake da Allah ka ji kana kusa ga ubangiji ya ce wannan ma'anar kai can da yawa daga cikinmu dama muna jin ta jikinmu a lokacin da muke yi sallah falau annana shi'arna biha da za mu ji ta a jikinmu wa nas'alullaha an yu'inana ala zalik ko mu dinga roƙon Allah kan Allah ya taimake mu akan haka din lakinana nan sarif mina salati bi qulubina ghayra alqulubi allati dakalla biha sai dai da yawa daga cikin mu ana fita daga sallah mu juya da wata zuciya wanda ba da irin ta baka yi ga sallar ba ka shiga zaka yi sallah ma zuciyarka tana waje Allah Allah kake a sallah maka fita kawai zuciyar dama ta riga ka fita daga masallaci ma tana waje da tana jiran ka walau walau walau wala zada ne wala zadat al-insan nuran da dan adam ya karawa kansa haske an fahimta da ka karawa kanka haske fil qalb wa sururan wa farha da ka karawa kanka farin ciki ka karawa kanka sururi da dai za ka hararo irin wannan ma'arunan a cikin sallah duk da ka ƙara wa kanka irin wannan alkhairi a cikin zuciyarka wan bisaƙon da ka ƙara wa fiskarka in bisan annishuwa wali haza kana salatu ƙorata ainu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sallah ta zama ƙorata ayu wani abu da manzo Allah ya siffanta ta da ƙorata ayu ma'ana abin da ido zai gani ya ji dadi an fahimta abinda idanka zai samu nutsuwa lokacin da kake qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbiba ilayya min ad-dunya hubbiba fi'il wa fa'il kamar ka ce habbaballahu ilayya to idan fi'il wa fa'il suka haɗu ana ɗauke fa'ilin ba a kawo shi hubbiba kamar habbaban lahu ne domin an dunkule fi'il da fa'il a buɗe sai aka ɗauke fa'ilin kawai hubbiba an ƙawata min ilayya an ƙawata zuwa gari an soyar an soyar min an soyantar zuwa gari ne minar duniya a wannan duniyar in ji manzan Allah an nisa'u wattibu waju'ila qurrata aini fi salah manzon Allah ce an soyar min an soyantar min a zuciyata a wannan duniyar abubuwa guda uku na farko annisa'u mata an fahimta wattibu da kanshi sannan an sanya mun kwanciyar hankali na a cikin sallah an fahimta hadisi ne manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisin iya cikin littafin bukhari wannan hadisi musamman gabar ta farko wa'ansu daga cikin almusta'amirun orientalist suna kokarin kawo batanci game da wannan hadisi su kawo batanci ga musulmi ko ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam za su iya fassara kalmar da ba haka take a larabci ba ai manzon Allah ya ce iya san mata yin duk wanda kace ka ai wannan iya san mata yabo ne ko zambo ne ba yabo ba ne a cika aiwa na wane mayan mata ne ai ba yabansa ake yi ba ba yabo ba ne to amma kalmar ta inda duk wanda ya kama duk wanda zai magana a addini kamata yi a ce ya san ƙa'idojin larabci amma in kana magana cikin ilimin addini baka san larabci zaka dinga kwaba zaka jefa kanka cikin hadari akwai bambanci kalmar an-nisa'u da nisa'u kalmar akwai alif da lam a wannan akwai kalmar nisa ko marar alif da lam ita kalma mai alif da lam tana nuna al-ma'rifa ne wani sanannen abu kamar na ce da kaltul masjida na shigo masallaci in an tambaye na san masallaci ra'aytur rajula na goni mutum to mutumin na san shi amma ina ce da kaltu masjidan ban san alif da lam ba to na ga wani musulunci ma da ban san shi ba ko ra'aytu rajulan na ga wani mutum ban san shi ba an bai bita amma da kaltul baita na shiga wani gida to na san gidan amma da kaltu baitan na shiga wani gida amma ban san gidan ba kun bai bici maganar da manzon Allah ya ce an-nisa'u hubbiba hubbiba ilayya fi duniya annisa sai ce annisa wa an su mata sanannu matansa kenan an bai fito ganar to abinda kalmar take nufi kenan amma da kalmar ta zo hubbiba ilayya fi duniya ce nisa'un to kowace mace ma manzon Allah ya zanta amma da ce annisa'u to matansa sanannu na aure yanzu ce kai wani iya san matansa yabo ne ko zagi ne ni dai ina son matata wallahi ina son matana ni kai ba kuma gaskiya bane ina son su yabo ne kana son iyalinka har manzon Allah yake cewa ma addayus la yadkhulul janna wanda baya kishin iyalinsa ba zai ga aljanna ba an bayyana wanda baya kishin iyalinsa ba zai ga aljanna ba saboda a ce kana son iyalinka yabo ake ma'ai to kalmar yabo ce ga manzon Allah ya ce iya san matansa iyayen muminai akwai illa a wannan babu illa to amma aka samu a dasisa ta shigo da rashin fahimtar larabci sai a canja kalmar an san dai an nisa nisa kowa ya san nisa mata mata kowa haka bane ai to manzon Allah an ce ya ce iya san mata kaga har wa su rubabbun musulmin ba za su dinga yi wa abin wata irin fassara to wannan shine fassara ta gaskiya manzon Allah ce an soyar min da son mata na na aure haka yace sannan kuma an soyar min da son duk inda kanshi yake manzon Allah iya su kanshi a gida kanshi a masallaci kanshi a abin hawa kanshi a ina ne duk inda kanshi yake manzon Allah iya su sanya turare ma sunna ne bayan tsafta ne kuma sunna ne manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam an fahimta sannan ko manzon Allah ya ce an sanya min sanyin ido na a cikin sallah duk lokacin da nake sallah to nafi kowane lokaci samun nutsuwa na fi kowane lokaci samun jin daɗi a rayuwata shi ne waju idan ƙorata a yi sala an fahimci wannan a manzan allah sallallahu alaihi salama abin da ya ce kenan an sanya min ƙorata a fi sala fasalatu ƙorata oyonin mu'minin sai ma da ta ita sallah wata gaba ce da take zama a bar kwantar da hankali ga mu'mini gaba daya lakin tafutana fiha hadhihi ma'ana amma wannan ma'anar ma ta kuma cewa da yawa daga cikin mu yanzu kana sallah kana jin dadi a ranka kana samun kwanciyar hankali kana samun nutsuwa kana jin yanayin kafi jin dadin rayuwarka a ciki in har baka jin dadi kana sallah ta kuma ka binciki imani ka li'annana la la nastash'ar ma fiha min hadhihi al-ma'ani al-jalila al-'azima ba ma halarto da wannan ma'alar mai girma mai daraja a lokacin da muke yin sallah mutum kawai a gaggauce ke so ai ayyata bi kawai ba ka tana ƙorata ainihin ce kwanciyar hankali ce da kuma jin daɗi irin wanda masu imani suke samu a cikin ibada da sallah a fahimtar nan wa ahammu shai'i a rahu fi sallah mafi muhimmancin abu da za mu gani a sallah wannan kuma sai sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana wannan kuma na manta shine darasin mu na 74 ko darasin mu na 74 a cikin wannan littafi Allah ta'ala ya mana albarka wannan 74 din Allah ya maida ita biliyan so biliyan na lada a lahira Allah ya lillinka ladanta linki bayan linki na lada a gobe alkiyama da ni da ku duka Allah ya samu shige cikin wannan ni'ima Allah ya samu yi lafiya mu gama lafiya ma
Alhamdulillah wannan kaci da ya da wannan da لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اللهم اللهم أجر من النار شيني غدا بكاي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير shine guda goma wa huwa ala kulli shay'in qadir shine goma wancan kuma Allahumma ajri minan nar shine guda bakwai ana so ka yi su kafin kaiwa kowa magana bayan sallar asuba da bayan sallar magari an bayyanta wannan shine insha Allah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am rakatar al-fajr na'am a kowanne matsayinsa daban abinda aka fi so ma rakatar al-fajr a gida za a yi ta a gida ake ya ga manzon Allah ya koyar idan ka zo masallaci za ka yi tahiyatul masjid amma rakatan alfijiri a gida ake sai dan mutum gauro ne a shago yake kwana to wanda ya zo masallaci ya bisa larura amma wanda yake da gida yake da iyali yake da kyakkyawan muhalli a gida za ka yi idan ka yi alwala za ka yi ta a gida sannan ka tafi masallaci yawa a to kaye ka tashi a makare ne ka tashi a makare amma dai kana tashi normal tashi zaka tashi kai rakta alfijirin ka sannan ka tawo masallaci har ka jira liman yanzu sosai kuwa Allahu a'lam to wa alaikum salam amin ya rabbal alamin eh an ce bisamman mazhabata imam malik ta karanta hakan to amma menene sababin karantawa din sababin da suka ce shi ne kar a samu function a masallaci ko a cikin musulmi a ce wane ya zo ya ja limanci sannan kuma wane ma ya zo ya sake jan limanci za a iya samun kace na ci to wannan suka duba shi suka karanta abin suka ce har inda an yi limanci na farko to an zo za a yi na biyu to a koma gefe kara shigo gunda liman yake tsayuwa to an akwai fahimta ɗaya a addini to don kayan limanci wa'an sun dawo daga tafiya ko wani uzuri ya hana ba su samu sallah ba za a iya zuwa su yi limanci a masallaci amma ba za a kira sallah ba ba za a kira sallah ba za su haɗu su yi jam'insu an fahimta inda mazhabar imam malik ta karanta wannan domin kar a samu rigima a cikin musulmi a samu gaba da tashin hankali an fahimta amma in duk fahimtar ku ɗaya yan kungiya ɗaya ne yan mazhaba ɗaya ne yan abu ɗaya ne duk abun ku ɗaya ba za a samu wata rigima ba wannan ba wani abu a ci ba ga wani ba ba- ba wani abu idan an yi jam'i wa'an sun makar za su iya zuwa su yi jam'i limamin su shiga bai musalla ba matsala ba amma kiran sallah dai ɗaya ake a masallaci a kowace sallah an fahimta amma an cin yan bangaren gabar da kudu ne to kaga ba zai yi ba ko ba gaskiya bane sai a gana ana kallon juna an harare juna to abinda musulunci ba ya so kenan amma duk tafiyar ku daya to za ku iya yin wannan ba matsala insha Allah na'am mhm na'am
bayan ya zo masallaci zai ji tafi masjid nake ganin mutane idan an idan da sallah ai an kira sallah na biyu wasu sai su tashi bayan kira sallah sai su tashi su yi na fila ne halaccin haka to wannan sai ka tambaye su kuma a to duk fasa ne ba yi ne ba sun suna yi ba ni goma sun yi da abin yake ba ya tambaye su amma abin da aka fi so kai yarka ta na fijira a gidanka ka zo masallaci kai tahiyatul masjid kai zauna ko an yi kiran sallah ko ba iban kai wannan shikenan an fahimta idan ka zo masallaci abin da ake bukata ko an kira sallah ko ba a kira ba an kai tahiyatul masjid zama za ka yi sai ka ci gaba da azkar ɗinka kawai amma ba wata nafila da aka ci kuma bayan an kira sallan asuba ka tahi kai sai dai in rakata na fi sai baka yi ba to shine yawa to gajima ne sai ya goya musu baya ka zama lauya ko lauya bala ahmad gwaram kenan yawa sun sun samu lauya malam isa ya zama lauyan su ya ce rakata na fi da to shikenan idan suke shikenan idan suke shikenan amma ita rakata na fi wanda wanda ta fi lada kuma ta fi zama a sunna shine kai a gida an shi yasa na Aisha take cewa manzon Allah wani lokacin ma he nake zaton kaman baya karawa akan karatun Fatiha domin nake gajarta su din kaga in ba a gida ba ya bata abin da yake yi. ko ba gaskiya bane saboda ka yi a gidan da yafi in an samu matsala kuma ka zo masallaci ka yi to wannan kuma wallahi alam wa alaikum salam
wani ba wa sallar la'asar mun za a manaba a makare sai ya ja mu sallah to gaskiya da yanzu yin sujjara kullum da rai sujjara duk sallar mu da muka yi da rai sujjara sai ya dora in yi sujjara sai ya dora ɗaya kafarsa sai ya sujjara to gaskiya mu da muka yi da sallah sai na sake sallah Sai ta zo tambaya.
eh ka dau da amayari muku ila mari kenan domin kana shakar abin to yin hakan ba zai kawo a ce sallah ta bace gaba ɗaya ba sai dai ba haka aka koyar ba gaskiya ba haka aka koyar ba idan sujjada duka ana san kafafuwanka a ƙasa su ma su kalli alƙibla yan yatsun su ba a ce ka ɗauɗe ka maka- makala akan ɗaya ba waye Allah bai sani ba ne kuma rabbana la datu akizna inda sina aw aqdana saboda ka abin da yafi da nusar da shi akai a nusar da shi cewa ba haka abin da ya inganta daga manzon Allah ga yanda ake yi. amma yin sallah a hakan ba za ta sa sallar ta ɓaci ba amma sai dai kai kayi abin da hankalinka zai bukunciya wannan kuma baka da matsala insha Allah Allah ya samu dace Allahumma rabbana atina na'am mhm amma ba wata larura san zuciya ne kawai yanzu baka san gunda ka yafi sauki baka je ka siyo ko ba haka bane yan duk kasuwar Gombe akwai gunda za ka yi rabin kilomita baka samu sallaci ba duk kasuwar Gombe akwai gunda za ka ci rabin kilomita baka samu sallaci ba babu duk masu sallah a cikin wannan surkukin kasuwar wannan layi ni gaskiya ba ba su uzuri ba ai mutum har Kano yake tafiya sani ko sari ya fi sallah ne eh gaskiyar magana kenan wannan sallar da zaka bada minti 10 zuwa 12 ne kake kashi a kasuwar taka tun daga asuba fa Allah baya neman kamar ibada sallar sai azhar ba duk awoyin ko kunyar Allah ba zaka ji ba dan minti 10 zuwa 15 ka taka gaje kai sallar ka dawo sai ka tsaya kana ta fama wane ya wuce arne ya wuce musulmi ya wuce yaran dukkan ba nutsuwa ba komai kuma shikenan kaje sallar ka kana so ta irin da sabai kuma ai ba zai yi ba ni bana bada uzuri a wannan gaskiya wallahi bana bayarwa eh a to ba su yi ba Allah zai tare su a lahira ni ban yadda da yin sallah ba a masallaci ba ban yadda da wannan ba ba wani uzuri da zaka bayar wallahi babu shi in kuna da yawa ku rabu biyu ai akwai masallatai da yawa wane in karfe 1 tayi ku je ku yi sallah mu kuma 1 da rabi ne shikenan sai ku babu biyu kana da yaro haka za ku yi wai amma duk wannan sallah a wannan kwana kwanar ni ban yadda da ita wallahi ka je masallaci ingantacce kai sallah hankalin kai gajiya wannan shine gaskiyar magana اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله